أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المدار العظيم آه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه العقائد التوحيدية wanda aka fi sani da kawa'idi za mu tashi akan fa'idatun fi zikiri ma fi zikiri ba'dhi ma yanbaghi ta'allumu na'am بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim صلى الله على محمد وسلم tsira da aminci su tabbata ga shugaban mu annabi muhammadu فائدة wannan karuwa ne cikin fa'ida abin da ake ne fa'ida wani sabon abu mai amfanarwa na'am في ذكر بعض ما ينبغي تعلمه cikin ambaton wani sashen abin da ya kamata mutum ya san shi وهو shine wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من فتنة mahaya المحيا wal والممات mamati Allah ina neman tsari da kai daga fitinar rayuwa da ta mutuwa ومن فتنة القبر haka daga fitinan kabari وأما فتنة amma المحيا kaga fitinar rayuwa فهي كل ما يشغل عن الله shine dukkan abin da ke shagaltarwa ga barin Allah وأما فتنة الممات amma fitinar mutuwa فهي كاتمة ita السوء ce mummunan cikawa والعياذ muna بالله neman tsari da Allah وسببها abin da ke janyo mummunan cikawa التهاون بالصلاة wulakantar da sallah وشرب da الخمر shan giya وعقوق da الوالدين wulakanta iyaye biyu وإيذاء da المسلمين cutar da musulmai وأما wannan فتنة shi ne القبر shi ne mai ya kutu farida ke cewa ah, ah, wa man yadda i kashfan نعم.
wa sirran نعم.
wilayatan نعم.
wa mashiqatan ya mutu ala su'i katmati نعم.
ko ka aqil liwalidin نعم.
wa mu'zil khalaiqi wa mudmin kamri wa zina wan namimati نعم.
wa sabbil li ali mustafa wa sahabihi نعم.
kazal auliya'i mutlaqan duna tawbati yace wa man yadda i kashfan duk mutumin da ke da awan wani kashfi an bashi wani kashfi kuma ƙarya ne wa sirran ko wani sirri wilayatan ko wata wila- walittaka نعم.
wa mashigatan ko ke da awan shihantaka kuma ƙarya yake shi jani ce ya mutu ala su ikatmati zai mummunan cikawa sai ce ka aqil liwalidi misalin sa mai mummunan cikawa kamar mai wulakantar da iyaye wa mu'zil khalaiqi da mai cutar da halitta نعم.
wa mudmin kamrin da mai dawwama cin shan giya wa zina da zina wan namimaci da mai dawwama cin annamimanci نعم.
ka safin li'alil mustafa haka nan kamar mai zagi iyalan gidan manzon Allah wa sahabi da sahabbansa awul awliya yi mutlakan ko waliyai rayayinsu da matattunsu نعم.
tunda tawbati in dai bai tuba ba to duk wannan sa daga cikin abin da suke janyo mummunan cikawa na'am wa amma fitan tilkaba وأما فتنة القبر فهي أما- سؤال الملكين amma kaga fitinan kabari na'am
فهي سؤال ita الملكين ce tambayan mala'iku biyu بأن تثبتنا بالقول الثابت wato wannan bayan tilbiti na ɗan nan na daɗe na abin nan dinta kalma ce da jumla ce ta shigo da ba zai yiwu a ce ba ta da ‘yar uwa ba نعم.
kuma na yi bincike game da fa'idan nan ba inda na same shi sai a cikin wannan kawa'idin an gani to kuma ba zai ana cikin magana kawai a ce da tambayan kabari sai suka sai a ce ka tabbatar da mu da magana tabbatacce sai a wuce ba ka gani su da aka ce da tambayan mala'iku biyu ka gani na daga cikin fitinar kabari sai a ce kawai ka tabbatar da mu da magana tabbatacce sai a ci gaba kawai da magana kuma kana ganin abin ta yi fa'ida to don haka ina ga zai fi dacewa a raskar da nas'aluka Allahumma tawfiqa نعم Allah muna roƙonka dacewa cikin waɗannan abubuwan da muka ambata نعم musamman tambayan kabari da muka gaya muka faɗa yanzu me ya dacewan bi an tusbitana shine ka tabbatar da mu wurin tambaya bil qawli sabiti da amsawa tabbatacci da furci tabbatacci shine an tambaye mu ba da amsa kuma mun tashi cika mu cika da la ilaha illallah Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa bil akhirah to Allah mu ma a rayuwar duniya ka tabbatar da mu da tabbata da magana tabbatacce ka ba mu dacewa me ya dacewa ka tabbatar da mu da magana tabbatacce haka a lahira ma ka ba mu dacewa me ya dacewa ka tabbatar da mu da magana tabbatacce Allah sa an gane to a riskar da wannan kafin biyan tasbita sai a ce nas'aluka Allahumma at-tawfika Allah muna roƙonka dacewa datarwa biyan tasbita shine ka tabbatar da mu bil qawli sabit da magana tabbatacce a halin rayuwarmu da halin mutuwa wa huwa lil jasadi wa ruhi ma'a shi wannan tambaya ana yin shi ne da jiki da ruhi baki daya wa yus'alu man akalatu siba'u ana tambayan wanda zakuka suka cinye shi wa man zuriyatil hawa'i da abin da aka sheke shi aka watsar da shi bayan an kona shi cikin iska wal ad'alu wal adfalu kaga su jarirai la yus'aluna ba a tambayar su wa kazal mabtuna haka nan wanda ya mutu da wurin ciwon ciki ya'ani abin da ake nufi mata bi wa shine wanda ya mutu da wurin wurin ciwon ciki wal mad'unu da abin sokewa ya'ani yana nufin mata Allah zima ta wanda الذي مات بسبب wanda ya mutu الطعن saboda suka والغريق da nutsatse يعني yana nufin الذي مات بسبب الغرق wanda ya mutu saboda nutsewa في الماء a cikin ruwa والهريق wala rigo da konanne يعني yana nufin الذي Allah ji an rakatu naru wanda wuta ta ƙona shi والنفساء a da kuma mata masu naƙuda وهي التي ماتت ita بسبب ce الولادة wacce ta mutu saboda haihuwa ومن مات ليلة الجمعة da wanda ya mutu daren juma'a ko أو kuma يومها ranar juma'a ومن داوم على قراءة سورة الملك haka nan wanda ya dawwama akan karanta suratul malik azza wa jalla كل ليلة kullu lailatin kowace dare أو قرأ سورة da ikhlas الإخلاص ko kuma ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad في مرض da yin lazima da biya a rashin lafiyar da ya mutu a cikin sa والمرابط haka nan mai tsare kafar shigowar makiya فهؤلاء شهداء أولئك رجل wa'annan shahidan lahira ne ba لا يسألون za a tambaye su ba كشهيد ma'arakata المعركة kamar dai ma- oh, shahidin fagen ya- fagen fagen daga وقيل يسألون wasu malamai suka ce za a tambaye su ويلهمون munar jawab sai a musu الجواب ilhamin amsawa a kimsa musu amsawa وصفة السؤال yadda tambaye take أن يقول malakani الملكان mala'iku biyu su ce وهما منكر munkarun wa nakirin su ne ونكير munkarun da nakirin amma bai zuwa qur'ani ko hadisi sunan su kenan ba نعم. من ربك waye ubangijinka me وما دينك addininka ومن waye نبيك annabinka وما قبلتك me alqiblanka فأما المؤمن amma shi mu'mini الكامل cikakke فيقول بسرعة bisur'atin la bisur'atin fa- zai ce zai ce da gaugawa الله ربي Allah shine ubangiji na والإسلام ديني musulunci ita ce addini na ومحمد din nabi annabi Muhammad shine annabi na والكعبة المشرفة قبلتي
Ka'aba madaukakiya ita ce alqibla ta فيقولان la له sai su ce da shi قد علمنا annaka mu'min la mu'minin mun sani wallahi kai mu'mini ne نمنوة العروس الذي arusu arusi Na'am.
nam kai bacci na matal arusi irin baccin ango لا يوجزه إلا الذي- أهب الناس الذي- الذي لا يوجزه wanda ba wanda ke tada shi إلا أهب الناس illa ahabbun إلا nas أهب ilai الناس sai mafi soyuwar mutane zuwa gare shi ويبسأ sai a في قبره yalwata masa cikin kabarinsa a buɗe da وينظر إلى مقاده في sannan ya الجنة.
rinka kallo kallon gurin zamansa a aljanna yana ɗau- ɗebe masa kewa وأما الكافر amma shi kafiri أو ko المنافق munafiki فيقول لا أدري sai ya ce ban sani ba فيضربانه sai su duke shi بمكمعة da من guduma na- na- حديد na na karfe وينظر إلى مقاده في sai ya rika النار kallon gurin zamansa a cikin wuta والعياذ بالله وأما المسلم الآسي sun ce mai izazu billahi ne وأما المسلم الآسي amma shi musulmi mai saba wa Allah فيتأكر عن sai ya الإجابة jinkirta ga barin amsawa ثم sai يجيب ba بعد da mashakkati المشقة sai ba da amsa bayan ya ciwuya Allah ya kiyaye آمين ولا مانع من كونه ولا مانع منكم Eh, ولا مانع من كونهما babu abin da zai hana kasancewar su mala'iku biyun nan يسألان الكثير من nasu الناس za su tambaye da yawa daga cikin mutane في ساعة wa'idatin a واحدة lokaci ɗaya ba abin da zai hana haka في أقاليم a cikin شتى jihohi daban-daban قياسا على ملك الموت domin in ka kiyasta haka akan mala'ikan mutuwa الذي يقبض الأرواح arwaha wanda ke الكثيرة ɗaukar ruhika masu yawa في زمن wa'idin a واحد lokaci daya فإن الدنيا بالنسبة lahum له domin duniya aka danganta su ga mala'iku in aka danganta ta ga mala'iku نعم كالدبك بين يدي الآكل kaman faranti ne a gaban mai cin abinci فانتبه أيها الأكل Ka fa- المسلم kaga ba inda baya kallo ko to da haka ka faɗa kantu duk inda ya so ya kama lokaci da zai damka za ka faɗa kantu ya koyi ɗan uwa musulmi نعم واقصد الله تعالى ka nufi Allah maɗaukacin sarki في جميع العبادات cikin dukkan ibadoji na tamma ثم بحمد الله وحسن wannan عونه fa'ida ta cika da gode ma Allah da cikakkiyar taimakonsa الصلاة والسلام على محمد tsira da aminci ya tabbata ga shugaban mu annabi Muhammadu
بسم الله الرحمن da الرحيم sunan Allah mai rahama mai jin kai
تهير سلة wannan ajamu ne yace tayyan sallah نعم التهيات لله wato dukkan gaishe-gaishe gaisuwa ta tsaye نعم da ta- da ta ruku'i da ta sujjada da ta zama duka sun tabbata ga Allah الزاكيات لله tsarkakun gaisuwa sun tabbata ga Allah الطيبات الصلوات salawatu lillahi لله tsarkakun salloli sun tabbata ga Allah السلام عليك amince ya tabbata a gare ka أيها النبي ya kai babban annabin nan ورحمة الله tare da rahaman Allah da وبركاته.
albarkansa السلام علينا amince ya tabbata a gare mu mu ma وعلى عباد الله haka nan ga dukkan الصالحين bayan Allah na kwarai أشهد أن لا إله إلا الله
na shida babu mutar da gaskiya sai Allah وحده لا شريك له shi kadai ne ba shi da abokin tarayya وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluhu kuma na shi da lalle shi goma annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne القنوت alqunutu da ake yi na sallar asubahi raka'a ta biyu kafin a ruku'i نعم اللهم إنا ya Allah نستعينك lalle mu muna neman taimakonka ونستغفرك tagafirka muna neman gafaranka ونؤمن بك ka mun yi imani da kai ونتوكل mun dogara da عليك kai ونصلي عليك kal khaira muna jingina maka dukkan alkhairi نشكرك muna gode maka ولا ba ma نكفرك butulce maka ونكنأ Allah لك muna ulaka muna kankantar da kai gare ka ونكلأ muna tumbewa ga barin waninka ونترك man ya ka muna ga barin wanda yake kafirce maka اللهم iyaka إياك na abu da Allah kai muke bauta mawa ولك nisalli saboda kai muke sallah cikin ونسجد muke sujjada leka na sa zuwa gare ka ne muke ibada ونهتدي muke gaugawa نرجو muna tsoron رحمتك rahamanka ونخاف azabaka muna tsoron azabanka kwarai da gaske tabbatacce yankakke إن عذابك mulhikun bil kafirin lalle azaban kamar riskanin ga kafarai
بسم الله الرحمن da الرحيم sunan Allah mai rama mai jin kai فائدة لقيمة wannan fa'ida ce tsarkakakka وهي هذه ita ce wannan من أراد an yi akira أن Allah يغفر له في wanda أمره wanda yake so an yi akira lahu a jinkirta masa cikin rayuwarsa wato idan ka ji an ce a jinkirta masa cikin rayuwarsa Allah yana nufin Allah ya ce walan yi akira Allah nafsan نعم.
za ja ajaluha Allah baya jinkirta ma wata rai idan kwanakin ta yazo ko kaɗan abin da ake rubin gada an ce an yi a kira ana nufin a ƙara albarka a cikin rayuwa نعم.
ka san akwai mutum da zaga ya yi shekara goma amma saboda albarkar da Allah ya sa kamar ya yi arba'in ne sai ga kamar arba'in ya yi sai Allah ya sa albarka a rayuwar shi yanzu ka duba Abdulrahman al-Akhdari shekara nawa talatin da biyar muka ci amma ka duba albarkar da inda ka san wanda ya shekara hamsin ya daɗe yana ta yada akhdari yana ta yada akhdari albarka kenan kamar wanda ya shekaru yana watsa akhdari ko littafansa ga su nan sun bi afirka gaba daya an gane to wanda ke to wayun saru ala aduwi وينصر على عدوه wayun sara wayun saru ko wayun sara eh saboda an wayun sara kuma a taimake shi ala aduwi akan makiyinsa ويوسع wayun عليه sa'a alai wayu wasa alai kuma a yalwata masa في رزقه cikin arzikinsa ويوقى ميتة سوء kuma a kiyaye shi daga mummunan mutuwa to فليقل ya حين rika falyakul ya يمسي rika fadin wannan addu'ar وحين a حين falyakul ya يمسي rika fadin wannan addu'ar نعم.
hina يمسي hina yumsi lokacin da ya maraita وحين da يصبح lokacin da ya waye gari ثلاث مرات ratin su uku a maimaici سبحان الله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش shine wannan نعم ya rika fadin subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah mil almizani cikin ma'auni wa munta ilmi sannan take wan ilimi amma balaga rida kuma karshen yardan ubangiji wa zinatul arshi kuma awan al'arshi
السعادة intaha wannan ya kare Intaha.
min kitabi manasikis sa'adati ya zo a cikin littafin manasikis sa'adati نعم هذه فوائد غير مذكورة manahitis sa'adati نعم هذه فوائد غير مذكورة مذكورة هذه فوائد غي- فوائد وإن والصابن فائدو جيني غير مذكورة وإن با أمبتشي سبا في أول الكتاب أفرقا وانا للتابي منها قول النبي صلى الله daga عليه cikin fadin annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam إن من قرأ هذه الشهادة lalle duk wanda ya karanta إسراء wannan shaida wanda aka gaya maka
نعم إسر كل صلاة bayan kowace sallah fariyatin ta farilla نعم ثلاث مرات so uku ركاء وسؤال منكر Allah za za a ɗauke mashi tambayan munkar da nakiru بعد موته bayan mutuwansa وفقنا الله Allah ya وإياكم datar da ni da ku Allah ya datar da mu da ku آمين أيها المسلمون يا وإياكم أيها قوم- المسلمون ayyuha آمين.
almuslimuna ya ku musulmai آمين amin بسم الله الرحمن الرحيم
a ina ga mu kwana nan tukunna sai mu tashi karatu na gaba سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين